بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ranar sha tara ga watan biyar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ranar uku ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da uku alkhairin da yake cikin wani ranaku muna roƙon ala ya datar da mu shi abin da yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon ala ya kare mu muna ƙara gode wa Allah da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazul iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondu dai daidai kasuwar bankanai birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri ne a cikin suratul hajji tun daga farkon surar Allah ya ba mu iko mun zo aya na 64 yau za mu tashi aya na 65 zuwa abin da Allah ya so. Farkon aya na 65 a cikin wannan sura shine faɗin Allah madaukakin sarki alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri zuwa ƙarshen aya Allah ya samu dace. In jama'a ba su manta ba Allah subhanahu ta'ala ya yi mana shimfiɗa a ayoyin da suka gabata kafin wannan cewa Allah shine wanda yake saukar da ruwa daga sama ƙasa ta waye gari ta zama tsanwa shar kuma Allah mai tausayi ne ga bayinsa mai kuma ba da labarin ne game da ayyukansu kuma Allah subhanahu ta'ala shi yake da mulkin abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasai kuma Allah subhanahu ta'ala shine wadataccen sarki kuma godaddan sarki sai yake cewa alam tara ashe ba ba ka labarin cewa ana baka san cewa ba annallaha sakhara lakum ma fil ard Allah ya hore abin da yake cikin ƙasa gare ku yan adam ana la ya sirin ku halittun da suke bayan ƙasa Allah ka samu dace wannan ai babban nema ce duk wani halitta da yake a bayan ƙasa laci ya yassare shi ga mutane ‘yan adam idan ba wani abu da ya gagari mutum inda ya bukace shi sai dai in bai san ta hanyar da zai same shi dabbobi itatuwa duwatsu ƙasa halittun da suke bayan ƙasa duka Allah ya ce ya hore mana adam su an yi don ka amfani ka ji daɗi walfulka sannan Allah maɗaukin sarki ya hore muku jiragen ruwa da jiribin filbahari da take tafiya a cikin teku fi amurhi da izinin Allah jirgin ruwa da gan shi katoto ya yi masallacin nan girma wani ya yi goma masallacin nan amma mutum ɗaya ke tuka shi yana duka shi yana shan shayi yana hira ko yana ma kallon tele in ana son ya tsaya shi dai zai tsena shi in Allah kawai kamata mu gode wa Allah a hankalta ma ko babu aya babu hadisi ka dibi jirgin sama mutum zai tuka shi in ana so inda zai tsaya inda ake so nan zai sauka ka dibo talam trailer talam za ka ganta doguwa tana cike da kaya amma ƙaramin yaro zai rika juya ta da yatsa guda haka zai yi kwana su taka wurki ya tafi yana tuki yana wani sai mun dawo bai damu da abin da yake ja da shi da Allah wannan ba nema ba ce ba ya hore mu da wannan Allah ma kenan sai mu hore mu kan mu dauka a banza ne kaga mutum ya sayi mota shi kadai duk inda za shi ya tuka shi kadai ya je ya dawo shi kadai yadda yake so ai sai ka gode wa Allah wannan ni'imar ya kamata kai ta dabburi ka gode wa Allah da ma wannan Allah yake cewa wa yumsiku samaa Allah shine wanda yake rike da sama an taka ala al-ard dan kar ta fado saman kasa bi ibnihi da umarninsa da yardarsa da iyawansa ya rike sama can har ranar tashi a kiyama tana ba za ta faɗo mana ba in Allah so sai sama ta rubuto ta yi kasa kasa kasa kasa kasa kana ganin abun wa kasa yake yi wa aminci ba zai kasa ci wallahi kowa gawa in Allah yana so kawai sai shi yanko ne yake da sama yi kasa da shi ya ƙara manne ku amma da ya rike mana sama don mu yi rayuwa a bayan ƙasa da mu gode masa yasa Allah ya ce wa yumsiku as-samaa Allah shi ke rike da sama an taka ala al-ardi dan ka tafadu a saman kasa illa bi ibnihi ma'ana wannan sai da izinin sa hakan yake faruwa na tsaye da sama ta tsaya inna allaha bin nasi la rahufur rahim lalle Allah game da mutane mai jin kai ne shi da rahufun mai tausayi ne rahima ko mai jin kai ne ma'ana mu'minai su suke samun jinkan Allah a lahira kana bil mu'minina rahima Allah mai jin kai ne ga masu imani a ranar lahira kafirai ba sa samun rahmar Allah a ranar tashi alkiyama sai dai a nan duniya abin da za su samu samu amma in an mutu ta kare wa huwa alladhi ahyaakum Allah shine wanda ya rayar da ku a ina malamai su ce fi alhami ummahatikum a cikin mahaifin na iyayenku da kuna digon mani kuka zama jini kuka zama tsoka duk kuna a mace sai Allah ya sa aka busa muku rai ya kamata ku gode masa wa huwa allazi ahyaakum shine wanda ya raya ku a cikin mahaifin ne iyayenku thumma yumitukum sannan ya matar da ku tun kuna yara in yaso thumma yuhyikum sannan ya raya ku in kuna in yaso tun kuna yara haku girma in ya so kuna yaran zai kashe ku in ya so sai kun girma ya kashe ku za ka ga wani an haife shi yau gobe ya mutu shekara biyar ya mutu shekara goma ya mutu wani kuma ya shekara dari duk wannan tsari na Allah ne innal insana lalle mutum dan adam malamai suka ce nan insan ana nufi alkafir lalle wanda ya kafirce wa Allah shi kan lakafo mai yawan jayayya ne game da nimomi Allah yana yawan jayayya game da tashi alkiyama ma mai imani shi yana gaskata Allah yana imani da ranar alkiyama da kulle ummatin kowane jama'a ma'ana kowane ma'abuta addini da suke wuce kafin ku ja'alna man sakal mun sanya shari'ar da hum nasiku su suke bi mana kowane al'umma da nasu shari'a wanda muka shar'anta musu shari'ar annabi Musa ta bambanta da shari'ar da annabi Isa ya zo da ita haka shari'ar da manzo Allah ya zo ta bambanta da sauran shari'o'in su da kulli ummatin kowane jama'a da suka gabace ku ja'alna man sakan mun sanya musu wani shari'a da hum su nasiku suke bi suke tafiya kai fala yunazi'annaka fil amri kada su yi jayayya da kai game da al'amari malamai suka ce wani irin al'amari al'amarin yanka kahiran muka suka ce da manzo ku kuna ce ba ku san yankan Allah amma kuma kuna yanka naku kuna ci yanzu in a hankalce ne da dabbar da Allah ya kashe da kanshi da dabbar da kai yanka ka kashe da kanka a hankalce wacce ce ya fi cancanta a ci yanka Allah ko da hujja suke nan ku ga yankan Allah ba ku yadda da shi ba sai dai na ku yanka in Allah ya kashe muku ba ku ci to wani irin addini kenan ba ku ci yanka Allah shari'a sabanin hankali ko a hankali ne sabanin shari'a daga da abin da suke cewa sai sai Allah ya ce mai a'a kowane al'umma da yadda muka shar'anta musu addininsu kasu yi ma wani magana game da yaya za ka yi kaza gaya musu lamarin addini ne haka Allah ya ce ai kuma haka yake su don haka Allah bai ce mu ci yankan shi ba cewa ya mu yanka mu ci shiga Allah ka saba da shi balamin Allah ya ce wadu ila rabbi kawai ka kiraye mutane zuwa ga addinin ubangijinka innaka la'ala hudan mustaqim lalle kana kan shiriya madaidaiciya mana kana kan addini na daidai kakkaje ɗare-ɗare a kan addininka daga in kana musulmi duk wanda zai zo ya kama shuha a addininka misa kuke kaza misa kuke kaza amsar sai ka ce haka Allah yake son muyi babu wani amsar ta wuce wannan idan ka zo kana sunna mutu ce misa kabbar gemi haka misa kabbar wando baka baka taka wandonka misa kaza sai ce saboda sunna ce sunna ba ta bukatar dammi a ce kaza kawai ga yadda Allah ya ce to haka yake mun yadda da wannan ba ruwan mu san ko dammi dammi kake sallah raka hudu dan haka Allah ya ce shikenan ta misa magariba kake raka ka bude karatu biyu ɗaya ɗaya shiru haka Allah yake so ba bukatar shari'i dammi Allah ya ce mataye su zauna gida saboda shi yayi su haka yake so zauna gida haka zai da shari'a ta haka ake amfana wa in ja da luka in suka yi jayayya da kai su kafirai kenan Allah yake cewa fa qulillahu a'lamu bima ta'malun kace da su Allah ya kowa sani game da abunda kuke aikatawa nan malamai suka ce raddi ne game da yankan kafirai Allah kowa sani game da irin yankan da kuke yi a tsarin irin naku na ku je ku yi naku mu ku kubar mu yi namu Allahu ya hukumu bainakum yawmal qiyamah Allah zai yi hukunci a tsakanin ku ranar tashi alkiyama fi ma kuntum fihi takhtalifun game da abin da kuke sabani a tsakaninsa shine tsakanin sabanin ku na yanka kahirai na ganin me yasa kuke yanka ba kwacin na Allah ko kuma kuna ce musu mun yi namu ne dan Allah ya ce a yi to wa'inda ke musa umarnin Allah da sannu Allah zai yi hukunci a tsakanin su da su rana ta shafiya Allah madaukin sarki yake cewa alam ta'lam shi ba san cewa ba labari Allah yake bashi anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ardh Allah shi ne ya san halittun da suke cikin sammai da kuma halittun da suke cikin ƙasai. Inna zalika fi kitab lallefa wannan abun yana a cikin littafin Allah. Inna zalika fi kitab mana maktubun fil lauhi ai wa'annan halittu duka da suke cikin sammai da ƙasai suna rubuce a cikin lauhin mahfuz Allah yana sane da shi ba wata halitta da babu sunanta a cikin lauhin mahfuz ba wani abu da Allah bai san da shi a rubuce ba babu shi ce salaci ba alam ta'lam faksan cewa ba anna Allah ya'lamu ma fi samawati wal ard Allah fa shine ya san abin da yake cikin samai da ƙasa sai an ka ce ma fil ard na mutane sun shigo تقليبا لغير العاقل akwai lokacin da ake cewa man fi samawati wa man fil ard ne tagliban lil aqili tashrifan lahu amma lokaci sai ce ma tagliban li ghayr al aqil rinjayar da abubuwan da ba sa da hankali saboda ahalitun da Allah yayi mu'in da ba sa hankalta sun fi yawa akan masu hankalta to in an ke la'akari da yawa ba a kawo man sai amfani da ma saboda su suke rinjayi yanzu in ka ɗauka awakai kaɗai sai mutane yawa kuma awakan na gida kaɗai sai mutane ba kai ga tumaki ba ko ba gaba ne inda za ka fahimci haka da tasowanka zuwa yanzu akuya nawa aka yanka da a unguwanku ne ake kamo mutane a yanka kamar da ake yanka awakai wala yanka yi wata ɗaya ana yanka a nan niyami to sai kaga gidaje babu ko a cikinsu ko ni na nufin haka nan raguna su sun linka mutanen duniya yawa raguna kadai kullun yankawa ake yi ana ci kullun yankawa ake ana ci kasuwan da ya kai sati ana yanka su a ce a yanka adadin mutanen da namunsu zai ishe ya mai wala ba sa ba sai a yanka kasuwan nan kaf a ce yau babu nama eh Allah ya zama daji wata rana ana hira da wani abator wani shugaban wata abator aka ce yanzu a rana kamar kuna yanka saniya nawa ya ce to a yanzu dai da babu shanu a kullum muna yanka dubu biyu da wani abu idan da duk an ka yanka dubu biyu to ran nan sai an yi tsadan nama don nama bai isa kuma guda ce daga cikin masu yawa a kuma gari guda ka gani na ne wanke Allah ya ce inna zalika fi kitab lalle wa'annan halittu da aka baka labarin su suna rubuta a cikin lauhil mahfuz inna zalika ala Allah yasir lalle wannan a gurin Allah abu ne mai sauki ma'ana tsare halittun da gane inda sunan kowanne yake abu ne mai sauki a wurin Allah in aka ɗauko littafi da ya kai girman wannan aka ce ka nemo suna na a ciki kuma yana cike da sunaye ba ba ba kawo aiki ba amma lafiyar mahfuzin man da Allah ba ya san girman shi amma sunan kowa an san da yake kuma cikin duniya duk inda kowa yake an sani ana kula da shi ana tsare da shi Allah ya ce abu ne mai sauki a wurin sa wa ya'buduna min dunillah yanzu ana son ayi iltifatin anzar din su mai wannan abun ba shi shi zai zama Allah ba Allah ce amma duk da haka wa ya'buduna min dunillah kafirai suna bautar wani Allah ma lam yunazzil bihi sultana wanda ba a saukar da wata hujja game da bautar sa babu wani dalili da ke nuna ya cancanta a bauta masa Allah yake cewa wa ma laysa lahum bihi ilm kuma ba sa da wani ilimi game da abin da suke aikatawa al-ilmu anan al-hujja mana ba su da wani bayani cikakke da za su kawo inda zaka tambaye su me yasa kuke bautan wani Allah babu hujja ba su da hujja da za su kawo wa ya'buduna min dunillah suna bautar wani Allah kafirai ma lam yunazzil bihi sultana abinda Allah bai sauka da wata hujja akan sa ba wa ma laysa lahum bihi ilm abinda ba su da wani ilimi akai mana ba su iya kawo hujja da tassa suke bautar wannan abin yanzu idan ka ga mutum da kambu ya daura ya daura laya a baya ya daura ta a gaba in ce mai dan me kake kaza babu hujja wai sai ya ce dan tsaro ne don ka ce mai Allah bai tsare ka ne sai ce a'a ai ka san kaza kaza kamar kamar ka babu hujja amma ne zalimina min nasir Allah ya ce azzalumai ba su da wanda zai taimake su ya kare su daga azaban Allah wa idza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyinmu waɗanda ke kumshe da umarni da hani da a rifu fi wujuhin dare na kafarun munkar za ka ga a huskokin waɗanda suka kafurce munkar za ka ga kyama ta bayyana a huskarsu ai karahiyyatu min alquran suna kyama a karanta musu alquran za ka garin su ya ɓaci wa idza tutla alaihim ayatuna in ka karanta musu ayoyi mubayyinatin mabayyana ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru munkar to za ka ga ko za ka fahimci kyama da kuma kyama ga alkur'ani zai bayyana a huska wani suka kafa cewa Allah ba sa su gane ko da ka zo ka azamu ka kama wani hujja ka kawo aya ka kawo hadisi ga bata rai wani ma da ya ganga sai ya bata rai sai ce gashi nan gashi nan sun zo ai su ne tun ma baka jawo hadisin ba tun baka jawo ayan ba da haka mafi yawanci su ne يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا Allah madaukin sarki yake cewa ya kadona ya sudona suna kusa da su kai duka ai mana ya sudona ai ya hammuna an yadribu wa yaka'u alal mu'minin suna yunkuri akan su kai duka ko kuma su auka wa mu'minai saboda karanta musu ayoyin alkur'ani ai wannan ya bayyana ko a cikin ƙasar mu na Hausa lokacin da sunna da'awa ta sunna ta bayyana zaka ga masu kira zuwa ga Allah in an gan su hajjin jiki ake ana jin karhin za a yi musu duka inda wayanga sune yankan ba ana diban me suke faɗa ba kawai sai a sa kyamansu a cikin mutane ina sauraron wani malami yace lokacin da da'awa suna take sabuwa an taɓa yin wa'azi da ke nuna falalar kashin ahlus sunna falalar kashin ahlus sunna ce wata rana da suka zo suna wa'azi da kyar suka sha kowa na kokari ya ga shine sa'a ya kashe mai wa'azi amma yau da kullum wa'annan da ke nuna kyama ga ahli sunna yau su suke ba su kariya yasa harkan da'awa dole sai an yi hankuri sadda kake wani yana tsakin ka wani yana ganin wani dai yanzu ya canza su wani yan tsaurarawa ne sai a waye gari in ya fahimta kuma shi ne wanda yake gaba gaba da harkar sunna yau nake yaba mu wani wanda da duk zadda za a yi magana ahli sunna sai sun yi suka yau yana daga cikin waɗanda ke gaba-gaba wajen ba sunna taimako na kuɗi da na shawara da na jiki haka abu ne da shi sa Allah yake cewa wa idza tutla alaihim ayatuna in ka karanta musu ayoyin mubayyinatin mabayyana ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru munkar zaka ga kyama a huskokin kafirai yakaduna yastuna bil ladina yatluna alaihim ayatina suna kusa da ko sun yi kusa da su kai duka ko su kai farmaki ga waɗanda suke karanta musu ayoyin kul kace da su afanu nabbiukum bi sharri min zalikum shin ba za mu ba ku labari ba game da abinda yafi zama sharri akan wannan ai mimma qultum lil muslimina fid dunya abinda kuka faɗa ma musulmai a nan duniya sai Allah subhanahu wataala yake cewa annaru wa'ada Allahu alladhina kafaru wuta ita ce Allah ya alƙawari ma waɗanda suka kafirce wa bisal masir tir da wannan makoma ana halin da kuke ciki mafi muni shine ku mutu akan wannan hali Allah ka kare mu da kafirci ka samu cikawa da imani Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane alwasu ka ce in ka ji an ce ya ayyuhan nas to ana magana ne da mutanen makka kafin hijira daga cikin alamomin da ake gane wannan aya makkiya ce in aka yi amfani da kalmar ya ayyuhan nas saboda nida'i na ya ayyuhal ladina amanu ya bayyana ne ya yi ƙarfi a yayin da aka yi hijira aka koma madina kenan in aka ci yayo hannas ana taujihi ne zuwa ga mutanen makka ya sabi na ba sai ci yayo hannas ya ni ahlu makka ana nufin mutanen makka ya ku mutane to yanzu ya shafi kowa fa kaka ɗauka na da a hannu har sauran da su zo ba ya ku mutane ba matsalon an buga misali ma'ana an bayyana muku misali ma'ana misalan allola allan da ya cancanta abauta masa da allan da bai cancanta ba ga misali in ji Allah ba matsalon fastami'u la an buga misali ku amsawa wannan misali ku saurara shi ku ji innal ladina tad'una min dunillah lalle abun nan da kuke bautawa kuma bayan Allah lai yakhluqu rubaba to ba sa ma iya yin koda koje rubab mufrad ne na kuda kun gane ko kuda daya ba sa yi walau ijtama'u la koda ko sun haɗu don yin kudan mana da masu bautan da abin da ake bautawa da su da allolansu duka inda za su haɗu ba su iya yin kuda ɗaya Allah kuda nawa ya yi mulisa wani garin mu kawai yanzu kai kudan ɗakin ka guda nawa wai wani ce ya yi bincike daga cikin abin da aka halitta wanda ba a ga wani amfanin su ba ƙuda da sauro da sauransu ko ba haka ba sai muka ce mai kai jahili ne amma bincike inda yanzu a bincike na ilimi an gano sauran itatuwa da muke amfanuwa da su su ba mu 'ya'ya su ba mu furanni inda za a kashe kuda a duniya kaf da za mu rasa su ashe suna da amfani ko ba su da amfani duk abin da Allah yana da amfani ko dai ka gano ko baka gano ba Allah baya yin halitta a banza a kawai wa ma utitum min al-ilmi ko ba haka bane illa qalila ba ba ko ne abu cikin ilimi sai dai dan kadan dan haka duk lokacin da kake ganin kazan nan ni ban ga amfanin shi ba to iya inda ilimin ka tsaya kenan wani nan ya dora yanzu ba an samu ci gaba ba akwai technology iri-iri akwai kaza akwai kaza lana wani kamfani ne ya tajarruri cewa zai kera kuda wa'inda zai nuna mutane misalin kware wasu na samun ci gaba akwai tashi wannan misali ba kafirin da ba ne an na yanzu har wanda za su da mutanen da ke bautar kafirai ke bautar gumaka da gumakan kuda ɗaya wasu isa su halitta ba in ji Allah kai ba ma shi ba Allah yake cewa wa in yaslubuhum dhubabu shay'an inda ruquda zai kwaci wani abu daga gare su la yastanqidhuhu min ba sa iya kwaci ke wannan abun daga bakin kuda yanzu a farin magana ai kudan da zaka ajiye tuwo sai ka tarar da koda a saman tuwon sai ka kama shi wai ya baka haushi sai ka ce to ni yau zan maƙe ta sai na fidda tuwon da ka ci daga jikin na haɗa shi daga jikinka yana yawa to kuma shi ne za ka riƙa wani yan Allah amma Allah da ya kura ya so duk abin da ci sai Allah ya hidda iya abin da ya ci kuma an san adadin abin da ya ci kai mun bar maganar kuda ya ci abu a yi maganar ɗebe shi adadin abincin da zai kwar da cikin kuda da ku da kuma kun kuma wanda ya hidda shi ko akwai kuma ku rike su a matsayin abin bauta wanda misali a kawo kudan da abin da yi shi girma da abin da yi shi zama karami duk ba su iyawa ai da muka zo bayani akan saburo sai da muka yi darasi guda musamman akan hikima da abin da yake cikin sauro na al'ajabi sauro dai wannan da kake gani yana cizo amma da me yake ciza yana da inji yana da sauri yana jin yana ganin mutum amma ba da ido yake ganin mutum cikin sauro akwai wanda baya cizo akwai wanda yake kuka kukan nan na sauro wace hikima ta ya kusa in mun yi bayani Allah sa mu dace to mu ci gaba da karatu mu rike Allah sai mu samu hutu ko ba haka bane Allah yake cewa wa in yasluhum dhubabu shay'a inda kuda zai kwaci musu wani abu la yastanqidhu minhu ai ba sa iya fidda shi daga gare shi mana allolan ba sa yin komai da ufa talibu wal matlub wanda yake nema yayi rauni wal matlub da kuma wanda ake nema a gurin sa mana shi gumkin bai iya nemi abin da kuma abin da kuda suka fidda daga jikin shi haka shi ma kuda ba a iya hidda abin da ya riga ya fita da shi dukkan su masu rauni ne kun fahimta wasa wasu ka ce a da wafa tsali wani matlo mai bautar gumkin da gumkin dukkan su masu rauni ne ba sa yin komai da gumki ba ya iya motsi ba dai shi wani abu ko da shi kuma ya amshe ba ya yin komai to abin tambaya me yasa aka kawo misali da kura a cikin wannan ayar alhalin akwai wasu halittu masu kama da kura ba a kawo su a nan ba me hikimar da ya sa aka yi amfani da kura ba a yi amfani da sauran halittu ba ku bari in kawo mana surar abin da yake faruwa kafirai sukan je su shafa ma gumakansu turare su shafa musu za'afaran su shafa musu kayayyaki a jikinsu waɗanda kuda na jin daɗin wannan ƙanshin in sun gama shafawa yayin da abin ya bushe sai kuda su zo su mamaye wannan gunkin su tsoci abin da za su tsotsa to shi ne sai Allah ya ce ko masu bautar gumaka waɗannan abin da kuke bauta da kuɗin gaba ɗaya ba kwa iya ƙera ko kuda ƙwara ɗaya hasali ma inda kudan zai ciri wani abu daga jikin gunkin ba sa iya kwaci kishi saboda su gumakan masu rauni ne kudan ma masu rauni ne ko kuma da ku da gumakan kudin masu rauni ne kun je yadda surar abin yake to me aka buga misali da kuda ba kawo zuma ba ba kawo rina ba ba kawo kaza ba kawo kaza Allah sauna ne an fahimci bayani na hikimar wannan abin da ya fi zama kusa da hankali su shine aka yi amfani da shi saboda kudan shi suke gani in an ka ambace shi hankalin su zai saurin kawo kai dan dai fa kuda na zuwa ya dame mu kenan sun fi gani illin da kuda yake musu ya hida musu ba za ka ce dagula ma ba ku yi da dan me za ku bauta mu kuma Allah ya samu dace Allah yake cewa ma qadarullah haqqa qadari musu bai wa Allah darajar sa ba hakikanin darajar da ya dace da shi ai ma azzamullah haqqa azmati musu girmama Allah hakikanin girmamawa bahaushen ya shiga in wani abu ya same shi aka cewa na yahu sai ce babu komai amma kadar na haka kadari ko ba haka bane bai shi ma anasa abin da Allah ya kaddara shi kenan ba shi ne ake nuhi a wannan ba abin da ake nuhi ba ma kadar Allah haka kadari ai su bai wa Allah darajar sa hakikin darajar sa shi yasa an kace inna anzalnahu eh fi lailatin mu muka sauka da alqur'ani a cikin lailatul qadar dala menene lailatul qadar da Hausa ai mun yi tafsirin da ya ta kadar ko ma'ana kadar shi ne daraja azuma dare mai girma dare mai daraja kenan mun saukar da alkurani a cikin dare mai girma shine wa ma qadarullaha hatta qadari ba su girmama Allah ba hakikanin yadda ya kamata a girmama shi me yasa Allah ya ce shi Allah fa inna Allaha laqawiyyun aziz Allah mai karfi ne ko mabayi ma'ana ku rike wani abun bauta koma bayan Allah ba kusan girman Allah ba ne in kusan girman Allah ba ba da wani Allah ya zama Allah sai dai ku riƙe Allah ya zama abin bauta saboda shi ya cancanta dan shi Allah mai ƙarfi ne in abai taso zai tare ma azizun kuma buwayayye ne ba a yin galaba a kansa ashe kamata ka zama ba gumki ba da atsaye sandan bai iya komai
Allahu yastafi min almalaikati rusula Allah yakan zabi manzanni daga cikin mala'iku ya aike su inda yake so kuma su jibril su mika'il su israfil Allah yake zaba su minan nas hakan ma yakan zabi manzanni daga cikin mutane su annabi Musa su Isa su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah sami'un basir Allah mai ji ne kuma mai gani ne.
to kun gane zahirin ayar Allah ya zabe ka ya baka wani matsayi a cikin al'umma shine ke riba yaga ka cancanta ya saka ba wani ne zai zabe ka in wasu suka zabe ka ba Allah bane baka zuwa ko ina amma in Allah ya zabe ka sai ka to inda yake son ka kai wannan yana son ya kore shubha da kahire ke ganin ai ba manzo ne ya kamata ya zamo ba a matsayin annabi kamata ya yi a ɗora annabta ga suwa da ga suwa da ga suwa ne Allah ce a Allah ne yake zama daga in kuna cikin jama'a Allah ya zaɓi wani ya ba ku wani matsayi ya ba shi matsayi akan ku ku yadda haka Allah ya so ku bi shi ka ku yi hasada ko cikin unguwa yanzu ne kun ka taso Allah ya zaɓe shi ya zama ustazu cikin ku da ya hawa wa'azi ce kai ya shana ta so wannan na wannan gidan wani atuba Allah ya zabe shi suka bi shi kai ma Allah ya ma wata falala da Allah bai mishi ba kuma jama'a ya kamata mu kula da Allah ya mutane gaba daya ba wanda ya fi wani in za a ma yi magana fi ne sai Allah ce inna akramakum inda Allah sai ce menene a tsakaku mafi daraja a cikin ku shine wanda ya fi jin tsoron Allah sai ya zama khairiyan fadalan sai Allah ya koyi ya ce wanda ya guje tsoron Allah shi ne yi yanzu cikin munan da Allah wahida tsoron Allah in ka ce kai ne wa gaya ba ko ba ka bane da shi yasa babu yadda za a yi ku ce wani ya hisu wani sai dai muna kyautata ma wani zato to duk sanda zaka ga wani yana da kaza da Allah ya bashi to kuma su wani suna da kaza da ya basu shi ko Allah bai bashi shi ba domin ya naɗa gawa kai zo kana magana ni ina da ilimi ne a ilimin ma bai ka karanta science to wannan history ya karanta wannan biology ya karanta wannan geography ya karanta wannan ya karanci kaza wannan kenan kowa da abin da Allah ya bashi daga abin da yake duk inda ku ga Allah ya zabi mutum akan wani abu ku masa hasada kai ma da naka wanda Allah ya baka sai ka sai ka zauna lafiya kai da kake ganin ina da kaza idan ka fahimci su nan ma suna da kaza daban da sai ka sauko kasa ko da kuka ganin wane yana da kaza in kuka fahimci mu Allah ya ba mu kazan da bai bashi ba sai ku hausa ma sai a haɗu sai a zauna lafiya
Allah yake cewa ya'lamu ma baina aydihim Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya san abin da yake gabanin su ma khalfahum da abin da yake bayan su ma'ana halittu gabaki daya ya alamu ma bayan aidihim Allah ya sa abin da zai faru a gaba shine al'amarin lahirarsu abin da zai faru gobe lahira Allah ya sani ya tsara shi kaza zai faru kaza ya faru bayan an gama hisabi an shiga aljanna abin da zai faru ranar farko a gidan aljanna da ranar farko a gidan wuta Allah ya sani rana ta miliyan goma da za a yi a aljanna da ta miliyan goma a gidan wuta duk Allah ya sani
mun fahimta masa wa ma menene wa ma khalfahum da abin da yake baya duka Allah ya sani yau an mutu duk kowa ya bar duniya to ranar kwana goma da barin duniya Allah ya sani shekara miliyan kaza da kowa ya bar duniya Allah ya sani Allah yana sani bai da farko bai da ƙarshe an fahimci wannan ko
wa ila Allah turja'ul umur ga Allah ne ake mai da al'amuran ka al'amuran mu bai da mu Allah ya ayyuhalladhina amanu ya kuma su imani ka'u ku yi ruku'u wasjudu ku yi sujada ga Allah wa abudu rabbakum ku bauta wa Allah ubangijinku wa fa'alul khaira ku yawaita aikata ayyuka na alkhairi la'allakum tuflihuna don tabbas za ku rabauta matukar kuna aikata ayyuka na alkhairi wanda Allah subhanahu wata'ala yake so wajahidu fillahi haqqa jihadi
ku yi aiki don ɗaukaka addinin Allah makorar yin aiki ma'ana wa amalu lillahi haqqa amali ku yi aiki don Allah iya kokarin shine wajahidu fillah ku yi kokari cikin addinin Allah haqqa jihadi makorar kokarin da za ku yi ku dace da samun yarda Allah iya kokarin aikinsa kun gane ko aikin Allah dagewa yake a idan Allah wa ishtabakum shi Allah subhanahu wataala fa shine wanda ya zabe ku ga wannan addini wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya wani kunci a cikin wannan addini ba addinin musulunci babu kunci jama'a shi yasa sallah aka ce in baka yayin ta a tsaye kayi ta a zaune in ba ka yin ta a zaune ka yi ta a kwance in ba ka yin ta a gefen dama kai a gefen hagu in ba ka yin ta da alwala ka yi taimama in ba ka yin taimama ka yi imani abin da dai zai sauka ma ana ce babu tsanani a cikin addini to duk wani abu da ka gani ya dame ka ya zama rigima a addinin ka to ba Allah na azama shi babu tsanani a cikin addini yasa Allah yake cewa huwa tabakum shine wanda ya zabe ku وما جعل عليكم في الدين من حرج Allah bai sanya wani kunci a cikin addini ba millata abikum ibrahim mana ku bi addinin babanku annabi ibrahim gane ko milla bi ma'ana din mana ku bi addinin annabi ibrahim huwa sammakumul muslimina Allah subhanahu wataala shine ya sanya muku sunan musulmai min qablu ma'ana kafin zuwan wannan ƙur'ani kin ai min qabli hadha alquran kafin zuwan alqur'ani Allah ya sa muku sunan musulmai a cikin addinin annabawa duk annabawan da suka gabata sun yi musulunci ne mu ma da muka zo muna kan musulunci ne kenan musulunci ba yanzu ne ya fara addinin annabawa ne yasa Allah ya ce huwa sammakumul muslimina min qablu yana akwai takadirin abunda aka share a nan inda kullum muna muna ishara zarafi na qablu ko ba'du idan harafin jarra ya zo bayansa ya dauki harafin jarra ya masa jarra to babu wani takadiri da za a yi na wani abu da aka share a wani lokacin da harafin jarra ya zo bayan ƙablu ya zo kusan ƙablu ko kuma ba'adu ya zo da ruhu'a bai masa jarra ba to dole za a yi takadirin wani jumla a nan inan wasammakumul muslimin min qabli maji'ikum aw min qabli an yab'atha Allahu hadha rasul da abin da ya kama da wannan Allah shi ya sanya muku sunan musulmai kafin a aiko da manzo sallallahu alaihi wasallama sannan Allah ya ce wa fi hada haka ma a cikin wannan hada ya rike wa ila alquran mana wa fi alqurani sammakum almuslimin a cikin qur'ani ma Allah ya sanya muku sunan musulmai inna ad-dina inda Allah ta'ala ya ce al-islam addini a gurin Allah shine musulunci wa man yabta ghayr islam dina ko bayan yuqbala wanda ya rike wani abu ba musulunci ba Allah ba zai karba ba kenan wa fi hada haka ma a cikin wannan littafi naku kuma ambace ku da sunan musulmai ya kula rasulu shahidan alaikum don manzo ya zama mai yin shaida akan ku ranar tashi alkiyama fa takunu shuhada ala nas ku zama masu shaida akan sauran al'ummomi faqimu salata ku tsayar da sallah ma'ana ku rinka yin sallah kun san nan Nijar muna da yan aqimu salata wai ma'ana aqimu salata ku tsayar da sallah ma'ana ku daina yin sallah ha un wannan muna da su su wasu sallah in ga ce ku yi sallah sai ce kai wahala kake yi Allah ya ce aqimu salata wai babu inda an gaji a yi sallah cikin alkurani duk inda za a yi sallah ce aka yaƙi musu salata ba na ku tsaye da sallah ku da ya sallah ba su sallah in kai musu sallah ba su amsa ba sai da su ce barka dai akwai wani duk inda mun ka haɗu sai na sallama kuma sai in yi kawo bai ji ba in kara sai da ce a barka dai amma bai ansa sallama shi bai ma sallama ma amma in kai mai sallama so ko mu sai shi ko mu ya ce a barkan kuna lafiya wai ɗan aqimu salata na to ma'anar aqimu salata ba da larabci ne ake fassara aqimu salata ba ana fassara aqimu salata ne da aikin salafus salih manzo da aka saukan ma da aqimu salata yadda ya fassara shi ku tsaye da sallah ku yi ta akan lokaci kula da rukunnanta kula da wajibanta kula da kazanta kula da kazanta shi ake nufi da aqimu salata in ka fahimci sabanin wannan to ka bace ko ba haka bane Allah ya kare mu daga bata za cewa aqimu salata ku tsayar da sallah an gane a tsaye da sallah ba irin ta wa'ancan ba kenan ko wa atuz zakata ku bayar da zakan dukiyanku wa tasimu billah ku yi riko da addinin Allah wa tasimu billah ay tamassaku bi dinillah ku yi riko da addinin Allah huwa maulakum Allah shine majibaci al'amarin ku fa ni'mal maula ma dalla da majibanci al'amari wa ni'man nasir ma dalla da wanda zai ba da taimako mana wanda zai ba ku kariya da dukkan abin da zai cutar da su Allah mu daukin sarki ka cika sani yawa ka gare mu ina ganin mun zo karshen suratul hajj za mu zo suratul mu'minun insha Allah akwai lokacin da za mu fara surat lokacin da ya rage bai isa minti biyar suka sauro ina ganin za mu takaita a nan gobe sai mu tashi akan mukaddima na suratul mu'minuna Allah ka samu na cikin mu'minai abinda muka yi daidai Allah ba mu lada inda muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana alhamdulillah nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu